Allah wa salatu wassalam ala rasulullah masararo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku wannan kuma shine shirin makashi na hamsin da biyar a yau ashirin da bakwai ga jimada ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar kullum muna tare da babban malaminmu associate professor abdullah usman umar gadon kaya muna yi wa malam barka da zuwa ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa a saudiya ta haɗu da mijinta suka yi aure amma kafin a yi auren an yarjejeniya za ta ci gaba da aikinta bayan ta yi auren ta fara zuwa aiki to idan ta tafi sai wata take dawowa ta yi masa kwana ɗaya ko biyu ta ce da yake a cikin larabawa ne ba ta samun lokacin ba shi kulawa to shine take tambaya ba ta sani ba hakan da take kuskure ne tana tsoron kada Allah ya kama ta da tauye hakkin shi shine take neman malam ya ba ta shawara ya mata karin bayani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyi da shawarwari ga ma'aurata kamar kullum kamar yadda aka saba a wannan tambaya da uwa take yi ai daman lokacin da mijinki ya aure ki ai da yarjejeniya a tsakanin ya san ke ba a ƙasar ku ke ba kuma ya san ke aiki kika zo yi da sana'ar ki ya aure ki kuma ya san ba ki da lokaci dama hakan dai ya haƙura ya aure ki su almuslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharuɗansu matuƙar dai ba lokacin kafin ya aure ki kun yi alƙawari cewa za ki bar aiki ba ne kuma kika yadda kika ce za ki bar aikin kuma daga baya ba ki bar aikin ba shine za a ce kin yi laifi amma tun da daman ya aure ki kuma a haka kuke kuma shi ya yadda a haka ai hakkinsa ne ya sariyar eh babu komai akan ki insha Allah amma dai muna fatan Allah ba ki yadda nake ki zo ki kula da mijin ki ya kula da ke Allah ya rufa asiri na Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba yake cewa shi ɗalibi ne kuma yana sauraron karatuttukan malam a koda yaushe yana sallah ya ce har azumin litinin da alhamis yana yi kama ya kasance yana da ƙarfin sha'awa yana aiki kuma a wata unguwa ya ce cike take da matan banza da 'yan shaye-shaye da mazinata to wata rana dai ya ga wata yarinya har shaidan ya shiga tsakanin su suka aikata zina to wai har yarinya tana kama ɗaki a hotel ta kira shi ya je to kuma ta ce wai auren shi take so ta yi to shi kuma har dai ciki ya taɓa mata ta ce gaskiya ba za a zubar da cikin ba ya aure ta akwai wani sim ɗinta sim da ya taɓa bata to da yana so ya ƙwace ya ce ta ce wallahi in ya ƙwace zai ga tashin hankali kuma in ya rabu da ita wai yanzu ta ta tsoratar da shi a matsayin za ta kai shi hizba ta ce wallahi ga abin da ya faru a tsakaninsu in dai bai aure ta ba ko in ya ce zai rabu da ita to shine yake neman malam ya bashi shawara shawara ta farko ka tuba ga Allah aikin da kai na zina ita ma ta tuba ga Allah abin tausayi a cikin tambayar ta ku ba ku ma yi nadama ba ba ku nuna damuwarku da nadamar ku akan barnar da kuka yi ba ku fara tuba ga Allah sannan abu na biyu idan kana son ta zaka aure ta haka sai ta yi istibra'i da cikin ashe ta yi jini ɗaya ta istibra'i sai ka je ka aure ta in kana son ta haka ba laifi bane a shari'a zaka iya auren ta yawwa amma ka aure ta don Allah kuma ba wai don kana jin tsoron ka ta tona ma asiri ba kar a maka tilas ka aure ta rayuwa ba za ta kai ka ba duk inda za ka kai- za ta kai ka dai ba faɗe ka mata bayi da yadda ta ta- ta- ta- ka je kuka yi barnar da kuka yi da kan kaga za ka iya aurenta ka riƙe ta ka taimaka mata ku zaman ku na aure ku rufa junan ku asiri bayan kun tona kanku asirin to shikenan kuma kaga ba za ka iya ba ka je ka kama istighfarin ka ita ma ta dai tuba Allah hada ta da mijinta kai ma Allah hada ka da matarka amma kuma a shawara ta ƙarshe ka daina mu'amala da ita ka daina waya da ita ka daina kiranta ka daina mu'amala da ita kwata kwata saboda gaskiya shaidani ya ce wannan yarinyar sai dai in Allah ya sa ta tuba a wannan zamani a ce yarinya budurwa ta je ta kama ɗaki a hotel ina ubanta yake ina uwarta ai ita ma bata saya wa kanta mutuncin da har za ta ce wai an mata ba daidai za ta kai su ba Allah ya ganar da su Allah ya shiryar da su na'am Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai menene hukuncin mutum ya roƙi Allah haihuwa ga wanda ba su taɓa samu ba. Wai mutane sukan ce irin yaran da aka yi roƙon haihuwa aka roƙe su suna zuwa da jaraba ta rayuwa wai ana ce musu ‘ya'yan Allah ba ni. Shi ne take nuna.
ya halatta mutum ya roƙi Allah haihuwa a annabawan Allah ma ah, sun roƙi Allah haihuwa annabawan Allah ma sun roƙi Allah haihuwa Ah, annabi zakariya ce inni wahana al'azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa hab li min ladunka waliya yarithuni ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا wannan addu'a ce annabi zakariya yayi yana neman Allah ba shi haihuwa haka duk wata magana wanda ba wannan ba da wani ya ce ba a yi wannan kawai magana ce wadda take ba ta da tushe ba ta da asali kuma wannan magana ce ta hausawa kawai da suke cewa ayan Allah ba ni zai samu matsala zai ba duk babu wannan addini da haka a je a roƙi Allah Allah ya bada haihuwa to in baka idan baka samu haihuwa ba in baka roƙi Allah ba za ka roƙa na'am Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ɗalibar ilimi ce kuma ta kasance tana son duk wani abu da ya shafi ad- addini to Allah ya jarabce ta da san wani bawan Allah ba dan komai ba ta ce sai dan addinin shi tana kyautata masa zaton shi mutumin kirki ne sai da kullum yana cikin harkar da ta shafi da'awa iyayenta sun rasu tana wajen kanin mahaifiyarta ta cire kunya ta sanar da shi cewa tana son wannan bawan Allah amma har yanzu ba su yi komai ba a kai ta ce ya taɓa ba ta numbar ta shi wanda take so ɗin akan wani abu da ya shafi addini Eh, to shine take tambaya tana jin nauyin dai ta faɗa masa to shine dai take so malam nan Allah ya ba ta shawara To, malama tun da shi dai ba wahayi ake masa ba, ba wanda zai gaya masa, ke baki gaya masa ba, kuma baki gaya wani ya gaya masa ba, ya za a yi, dole ki gaya masa, ai maslahar ki ne, amfanin ki ne, tunda kin ga kin yarda da shi, kina son sa, kin gamsu da shi, ki sanar da shi. In ke ba za ki iya gaya masa ba saboda kina da kunya irin na mata ya yi kyau, kina taimake ki amma ki tura a sanar da shi, ki sa wani ya sanar da shi, ki aika wani ya gaya masa, in ya yarda zai aure ki alhamdulillah in bai yadda ba ki haƙuri kuma ki ɗauka a ranki zai iya yadda zai iya ba zai yadda ba idan bai yadda ba kake ta da hankalinki na sha gaya muku a karatu mata ku daina ɗan kwararren ku akan wanda bai san ma kuna son sa ba kuma mace ya kamata ta sani ba lalle ba dan kina son wani shi ma fa ya soki ba lalle ba ne zai iya soki zai iya ba zai soki ba in ya soki alhamdulillah kin ci sa idan bai soki ba sai ki haƙuri ki je ki nemi wanda Allah ya datar da ke amma ki sanar da shi ba laifi a shari'a ko ki tura a sanar da shi ba laifi a shari'a ko ki rubuta mai ko ki masa text ki gaya masa ki ce masa kunyarsa kike ji amma dai ga abin da ke bukata ba laifi na
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ah, garin da take karatu akwai nisa so iyayenta kuma suna wani gari to sai ta ce wai bukatunta na yau da gobe ba ta iya tambaya amma in a makaranta an ce a kawo wani abu a biya wani kuɗi to wai sai ta ƙara kuɗin sai ta cire na amfaninta sai ta yi ta yi da su so shine take tambaya hakan haramun ne ko kuma dai yaya matukar ah, abin da yake na asali na daidai shine duk wanda zai ɗauki kuɗi ya baka ka gaya masa kuɗin nan na mene kuma ka gaya masa haƙiƙanin kuɗin duk wanda zai ɗau kuɗi ya baka to ka gaya masa kuɗin na meye kuma ka gaya masa adadin kuɗin ko da ma baka ce mai kuɗin meye ba ne ba to amma dai ka gaya mai adadin kuɗin na daidai wannan shine asali to amma ke kina da uzuri cewa a nesa kike kuma wataƙila yawan bani banin baya da daɗi tunda dai kuɗin duka akan buƙatar kike kashewa ba laifi ba ne don kin yi haka amma ya zama dai kin yi amfani da su akan daman ko da ya ɗauka ya baki shi babanki akan wannan kuɗi dai akan wannan mu'amala a shi ne za ki kashe kuɗin da haka babu laifi wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tun tana budurwa mahaifinta baya bari ta tsaya da wani sai an nemi izinin sa so ta zo aka haɗa ta da wani bawan Allah dai mai addini ta aure shi kusan shekara sha ɗaya to bai da komai dai lokacin so sai Allah ya bashi rufin asiri yanzu yake samun kuɗi to kuma wai sai canza ɗabi'arsa ya fara bin mata da yana neman mata da maganganun batsa to ta masa magana ma wai sun yi rikici sai ke ce mata wai ai mutum nawa ne suke yin abin amma sun tuba to dai ta ji ya fita aranta tana ji kamar ta kashe auren amma tana tunanin yaran su shine ta ce don Allah malam ya bata shawara to Allah ya sauke wannan yarinya ta shiga jarabawa ta shiga ibtila'i gaskiya Allah ya yi mata Allah ya bata mafita kuma Allah ya kubutar da ke Allah ya saka miki da alkhairi kin aure shi saboda addini kin aure shi saboda Allah kuma kin aure shi da umarnin iyayenki da yadda su to an samu canjin rayuwa dama wani in ya samu buɗi sai ya canja wani in bai da shi sai ka gana bin Allah in ya samu kuma sai kama barna yanzu mijinki ya samu canjin rayuwa na barna Allah ya masa wadata ya dawo yana barna yana bin mata yana magana da mata yana abubuwa marasa kyau Allah shirye shi ki ci gaba da mai addu'a a dole da ya fita a ranki saboda abin da kika aure shi don shi din ya canja dole fita a ranki ba za a iya hanawa ba amma shawarar shi ne a yi ƙoƙari tun da daɗin yana da kaifiya ta tsoron Allah kuma farkon al'amarinsa ɗin yana jin tsoron Allah daɗin baya yi yanzu ne kuma ya dawo yake yi to a yi ƙoƙari a yi masa nasiha idan yana ga kamar ba a gane ba ne a sanar da shi cewa an gane ko hada shi da iyaye ko hada shi da malamai ko hada shi da 'yan uwa ko aminai sun masa nasiha tun da shekarar goma sha ɗaya da shi shekarun sun yi nisa kuma na tabbatar an samu yaya da yawa to ai masa wannan idan ya daina to abin da ake so kenan idan bai daina ba kuma to kina da dama za ki iya kashe auren za ki iya kashe auren ba laifi tun da akwai uzuri na kashe auren ‘ya'yanki kuma sai dai ke musu tunanin mafita wanda ke kin fi na sani yaya makomar ‘ya'yanki za ta kasance bayan kin kashe auren amma dai ba dole ne ki ci gaba da zama da shi a wannan yanayi ba na fasikanci da yake Allah shirya da shi na Allah saka da alkhairi wannan take cewa ita ma mijinta wai bata taba son shi ba amma dai ta hakuri har zuwa yanzu ta ce bata taba ƙaurace masa ba amma ta ce ba ta jin daɗin alaƙa aure da shi to har dai suka zo suka samu matsala ma dai suka daina kula juna ta ce yanzu shekara hudu kenan ko hannu ba su taɓa riƙewa ba. To, ita abin da yake damunta, wai zarginta yake sai ya dinga cewa wai tunda tana ƙaurace masa kamar wai tana neman wasu matan ne a waje, ita kuma ta san ba yi take ba. So shi ne abin yake damunta, yake neman shawarar malam.
to na farko dai a cikin tambayar ta ta ba ta faɗi me matsalar da suka samu suka daina kusancin juna ba.
Eh, cewa ta kawai sun samu matsala ba a san ma daga ta daga bangaren waye ba.
Eh to ba mamaki ko wani infection ne ko wani ciwo malam. Ba mamaki ka lura da tambayar sosai. Sun samu matsala ba a san daga wani bangare Eh, ba.
ba a san daga wani.
To wataƙila wani infection ne wani ciwo ne wani abu yake faruwa ko ita tana kamuwa da wani ciwo sun yi alaƙa ko ce na kamuwa da wani ciwo da yake nan ko kuma wani abin ne ya faru amma dai ya kamata a gane cewa abin da ya faru din matsalar abu ne da zai hana su sadu da juna to ita ba ta zuwa wajensa yana da wata mata yana da wata mata shekara hudu Mm.
kuma ba su je suka nemi magani ba Mm.
to kaga tana da kuskure yana da kuskure gaskiya Ah, ya kamata ah, ah, a gane me larurar da ta raba kuɗin kuma a gane daga ina ne in shi ne ke da matsala yake da larura sai a sa ya je ya- ya- ya nemi magani idan ke ne sai ki je ki nemi magani kuma in ba haka bane ki koma daga wannan tambayar ki koma masa Mm.
gobe gobe ki koma masa in kin yi girki ki je ɗakinsa ki ga zai kore ki tunda yana zargin ki dole shekara hudu ya ganki garas kina zaune a gida kuma ba kya zuwa ɗakinsa ki ƙaurace masa ba dole ya zarge ki ba ai ba za a hana shi ya zarge ki ba ba wai dan zargin naki daidai ba ne ba amma dai dole zuciya za ta je wani abu kana zaune da mace shekara hudu ba ta damu da kai ba ba ta zuwa inda kake ai dole ya zarge ki ke ma din yanzu da bayi da wata matar ai zaki zarge shi ce ya aka yi- ya watsar da ke shekara hudu baya kula ki don haka ki daɗa komawa gare shi a ku daɗa sulhuntawa idan wata larura ne ku je ku nemi magani kuma ke za ki koma inda yake ki je inda yake ki je ki same shi idan a Kano kuke ki kira waya a ku zo sai a sulhunta ku sai sai a ga ya za a daidaita ku insha Allah Allah ya sauke na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai shin babu laifi mace ta ɗau mi- kudin mijinta ba tare da ya sani ba ta siya musu kayan amfani ita da yarta kayan amfanin mata saboda idan ta tambaye shi baya badawa kuma yana da hali idan hakkinsa ne daman nauyinsa ne bayar kuma bai bayar ba dolensa ne ya yi kuma bai bayar ba sai aka ɗauka a cikin kuɗinsa aka yi masa abin da ya yi ya zama wajibi babu laifi a kai idan daman ya zama dolensa ne ya bayar kuma bai bayar ba amma ba wai ɗaukan kuɗin miji akan son zuciya da neman more rayuwa ba za ga akwai wasu an biya musu dukkan bukatu amma akwai abubuwa na luxury na more rayuwa kawai na jin daɗi ba na larura ba sai a da ta ɗaukan kuɗin miji wannan bai halatta ba tunda kin ga Allah bai wajabta masa dole dole sai ya miki wannan ba amma in abin da yake na dole ne na ƴaƴansa ne sai ya yi dole kuma baya yi kuma ka samu inda za a taimaka masa a ɗauki kuɗin sa a yi wa yaransa babu laifi a cikin wannan matar Abu Sufyan ta ce inna Abu Sufyan rajulun shahihun la yutaini ma yakfini wa yakfi baniya Abu Sufyan mutum ne yana da ruwa baya bani abin da zai ishe ni ishe yayana ta ce zan iya ɗauka a cikin dukiyarsa bai sani ba bil ma'ruf wanda Allah yake cewa yi kudi min malihi bil ma'ruf ki ɗauka daga cikin dukiyarsa annabi ya ba ta dama ya ce ta ɗauka ta yi amfani da shi akan buƙatar gida da haka ba laifi za ki iya tunda baya yi kuma dole sa ne yi, wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma mijinta yana ciyar da ita kuma auren soyayya suka yi matsala shine tunda aka yi auren sai faɗa da hantara babu abin da za ta yi masa ta birge shi ta ce tana ta haƙuri amma baya gani har ya fara zagin iyayenta ita ma ta fara ramawa ta ce har dukanta yake gashi baya ba- baya ba ta hakkinta na zamantakewa aure idan ta masa magana wai sai ya ce mata yake bi
Hmm.
shine ta ce ya ba ta- ya ba ta shawara
To, da shawara dai ke ƙwari ku sulhunta, don mu nan muna zama ne don mu gyara zaman auren ba mu lalata shi ba. Amma hanyar da zai bi za a bi a sulhunta a zauna lafiya, a nemi iyaye a sanar da su ko ‘yan uwa ko malamai ko dangi a tattauna, sannan kuma a gaya masa ya daina zagin ki, ya daina kuma dukan ki, a yi masa nasiha ya bari. In ya bari alhamdulillah haka ake so, idan bai bari ba, a daɗa ba shi lokaci a ja masa kunne a sa manya su ja mai kunne ya bari idan aka yi ɗaya biyu uku bai bari ba to za a iya neman saki za a iya neman saki auren ya mutu tunda duka yake yayin da aka ce gare ka zauna kai ta bugun mata kana azabtar da ita wannan ba daidai bane kuskure ne wallahu ala Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da saurayi da suka haɗu ah, a TikTok kamar yadda ta faɗa suna soyayya da shi kuma sun shaƙu sosai har ya ce zai turo gidansu ba su taɓa ganin juna ba ido da ido kenan ya turo manya aka sa musu rana to amma abin da kuma yake ba, ba, ba su iyayen ba su gan shi ba su ga sa ranar eh a eh amma ya turo wakilansa ta yi baya ƙasan ne ai so da aka haka ta faɗa ne ko haka- kai ne ka faɗa A'a. to ai zai yi hakan ne to da ta ce baya
ka san yanzu ne malam ba a mutunta auren ba mamaki a ƙasa ɗaya fa suke ya ki zuwa kawai ya ki zuwa haka suke haka suke a ɗauki matar kurin a kai masa ita auren tiktok auren facebook auren whatsapp amma ci gaba to amma abin da ya tada mata da hankali shine bai idan ya kira ta sai ce sai ta cire kayanta ha ko ta masa bidiyon jikinsa ta tura ha kuma ya ce mata wai baya son haihuwa kuma eh kuma ya- in an yi auren ma wai shi ba zai sadu da ita ba wai sai ta baya inda Allah ya haramta Hmm.
ya faɗa mata to yanzu matsalar wai ita ta kasa faɗa wa kowa a gidansu to dole ne ne take so idan Allah a bata zawara na ce dole ne shi ne ai wallahi wannan tana da wayo ko yarinyar nan tana da shi Allah ya sauwaƙe ki rabu da shi ki goge wayarsa ki sallame shi ba mutumin arziki ba ne an sa rana a na banza ki mayar masu kuɗinsa mutumin da ya gaya mata saban Allah zai da ita bare ku ba yi kuma yanzu dan Allah namiji yana neman mace ta sa mace ta yi tsirara tana ɗauka mai hoto tana aika mai kuma da yake baki da wayo ba mun gaya muku da yana ɗaukan tsiraicin kuna tura wa maza ba ko ba sa jin karatun nan ne da ake ne kam suna jin ba an gaya muku ba kar namiji duk soyayyar da kike yi da wani namiji kar ki yadda ya sake tsiranci ki tura mai in ya fasa auren ki ba yayi saving din hoton wannan akwai abun kunya idan abokanan suka dauki wayar suka gani fa idan yana da mata kuma matarsa zai ta gani fa idan yana da yaya suka bude wayar suka ga tsiraicin ki ba saboda baki da wayo wannan ku ta je makaranta ta ji gashi ta iya rubutu
Kai. Allah ya sauke Allah shirye ki amma ni abin da nake gani ko Mm, wato wahalar maza ake ni gaskiya mazan auren suna wahalar samuwa da haka za ga yarinya in ta samu saurayi ko mun barnarsa lallabawa take ta samu da a samu a auren nan wannan kuma tunani ne mummunan tunani gaskiya sake tunani kar ki yadda ki je ki aure dan luwadi kar ki kuskura ki sallame shi ki sallame shi ki sallame shi karo na uku ki zubar da shi ki rabu da shi Allah zai kawo miki wani in Allah ya so yadda Allah ya yi miki Allah ya baki wayewa shi kuma Allah shiryar da shi shawara ta kenan ta kore shi Eh, ta faɗa wa iyayenta kuma ta gaya iyayenta ki gaya musu ki ce ga abin da yake yi kuma ki ce kin yi fatawa ga abin da aka faɗa nan Mm, saboda wannan mutumin fasiki ne maɓarnaci ne kuma yanzu ni ka san mamakin da nake wai yanzu iyaye saboda bala'in lalacewa da tsabar me da 'ya'yanku arha kamar kayan gwari mutum wai a tiktok wai ya haɗu da 'yarku bai zo ba ba ku gan shi ba kurin ya zai turo magabatansa ko ma wataƙila na boge na 'yan haya ne ƙwarai kuwa.
ana turo magabata 'yan haya kawai ku ɗauki 'yarku ku bayar hana sa rana saboda kuna neman kai da 'yarku wani abun kunyan da me ya kamaye kuma gashi ya kafa mata sharaɗi luwaɗi zai rinka yi da ita in ya aure ta ba mamaki wani ɗan sikirar society ne wani matsafi ne ma ki rabu da shi ki kore shi ki sallame shi ku mayar masa kuɗinsa Allah zai kawo ne in Allah ya so yadda Allah ya taimaka Allah wa'alam.
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa akwai yarinya da suke soyayya sai aka ba shi labarin tana zuwa wajen boka ya ce bai yadda ba kwana biyu wai suna baya da ita sai ba a kashe wayar ba sai ya ji ita da mamanta suna labarin zuwa wajen boka to wai sai sai bayan kwana biyu sai ya mata maganar sai dai ya daina kula ta ya rabu da ita sai ya ji labarin wai boka ma ya mata ciki Mm-mm.
shi wannan bukan dai da suke kira to wai shine ake cewa wai Allah zai saka mata wai saboda ta je wajen bukan ne dan dan ta mallake shi amma wannan mai ci Allah zai saka mata shi ma bai da tsoron Allah ba shi da tsoron Allah ba shi da tsoron Allah gaskiya ne ai da zarar ka ji labarin tana zuwa gidan boka ka hana ta bada hannu ka sallame ta ka rabu da ita ba ka da laifi ko daya ka zubar da ita kai deletin lambar ta ka rabu da ita ta je bokan ya aure ta To kai me ya kai kama da auren mazinaciya Gaskiya.
kuma ba tuba ta yi ba Allah shirya
Allah wato wasu abubuwan malam ana barna a ƙasar nan malam ba ta ba ta wasa ba hankalinsa a kwance bukayen ka gani ko labarin ma ba a ce
mata Allah raba ku da zuwa gidan boka Allah raba ku da zuwa gidan boka an ce su da gidan boka kamar gidan biki ne ka san duk inda mace take ba ka raba ta da gidan biki ba Bom.
Allah ya sauki na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta bai iya tarairayar mace ba duk abin da take so idan dai baya ra'ayinsa ta ce ba zai mata ba ta ce misali wanka tare baya yi sannan idan ta ce idan ta ce abu haka ko su hoto sai ta ko bidiyo sai ce wallahi ba za a yi ba kuma in ta yi kwalliya baya yabanta ko kitso ta yi to yanzu kuma ta ce yana son ya ƙara aure kuma ya je yana yaban matar da zai aura har kitso ta tura masa ya ce ya yi kyau shine take so malam ya ba ta shawara
to a hakikanin gaskiya ita wannan tambayar ta ta akwai abin duba kwarai da gaske shi wanka da mace halal ne amma ba dole ba ne wanka da mace halal ne ba dole ba ne da haka ba za a yi wa miji hukunci ba wai don baya wanka da mace a ce baya son mace a kuma ce aka yi tilas tilas dole sai an yi ba sannan a maganar yin bidiyo da mijin shi ma ba dole ba ne bai da ma wani amfani yawa bai da ma wani amfani don aka dawo ma wani babin ma waye ya ce maki zai ki ɗauki wani hoton bidiyo da mijinki kuma idan aka yi bidiyon awa za a nuna wa ke da ke baki da kishin kanki a yi bidiyon a nuna wa wa ‘ya'yanku abokananki ƙawayenki a haska wa duniya karki kuskura ki zargi mijinki don ya ƙi yadda a yi bidiyo da shi ni ina ganin wannan yarinyar a tana son mijin kuma akwai abin da ta fahimta a matsayin kuskure gaskiya ban san me kuke cewa ba yar social ce ko yar me ne za ce ko yar akwai bidiyon da za a iya yi ba don a yi postin ba
mijinta da son ta take Allah ƙara mata amma ta yi abin da yake halal ne babu ƙura a kansa yawwa su kansu ɗauke ɗauken hotunan ma ka san ai akwai magana a kansu yawwa so magana gaskiya ta zo ta ce za ta rabu da mijinta saboda ya ƙi bidiyo da ita ko ta ƙi ta ce za ta rabu da mijinta don ya ƙi wanka tare da ita wannan wannan baki da dalili gaskiya ya fi ki gaskiya abinda ba dole ba ba za a yi wa mijin hukunci a kai ba sai me uzurinta na biyu ko na uku in kwalliya baya cewa ta to wannan kuma kaga laifi ne in ta kwalliya baya yabawa ba daidai bane namiji matarsa ta kwalliya bai yaba ba ba daidai bane kuskure ne ya kamata ya rinka yaba mata idan ta yi kwalliya ya faɗi alherinta saboda ta ji daɗi tunda da su kwalliyar ba don Allah ba suke ba suna yi ne dan mijin ya gani ya yaba kawai ko Allah ba ta lada ko bai ba ta lada ba inda mijinta ya gani ya ji daɗi kawai ita buƙatar ta gani to shi kuma nan ne yake da laifi gaskiya nan kin fi shi gaskiya sai kuma me ya ji ta ce kuma ya je zai ƙara aure waccan ɗin in tai kwalliya yana yaba har kitso an tura masa ya yaba to wannan kuma labari ne kaga ta bayar Allahu alam a tabbatar da abin da ta faɗa haka ne ko ba haka ba sannan kuma ba ni sunan shi me ake cewa ya je yana yana yana yaban kwalliyar waccan ya aka yi ta sani to kaddara ma ya je ya yi to ya yi kuskure ke ya shiga kinki wancan kuma ya mata abin da ke na daidai amma kuma ba dalili bane da za a hana shi karin aure eh ba dalili bane ki bashi ya auren sa ku zauna ku hayi hadin kai da ke da matarsa da zai aura Allah ya ba su lafiya da lafiya na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ta gaba take cewa matarsa ta raina shi bai ta raina iyayensa ko magana ba ta musu amma baya ganin laifinta abokiyar zaman su ce to har ma mota ya sai mata wai ta ta jefa masa da kiɗin ta ce ta fi ƙarfin motar sannan kuma yana da wasu matan amma san baya kyautata musu ranar kwanan su ma sai ya kai karfe sha ɗaya bai dawo ba yana gidan ta ita uwar gidan shine suke tambaya a ba su shawara to irin waɗannan labarai na kishiya da kishiya ba lallai a iya gaskata su kai tsaye ba don kishiya tana iya yankan labarin da ba haka bane ba ta faɗa amma dai muna kyauta musu zato la Allah a ɗauka in hakan ne bai kyauta ba mijin kuma ya yi zalunci sannan rashin biyayya wa iyayensa wannan kuma wani laifi ne babba kuma ke ya aka kika aure shi baya biyayya wa iyayensa ki bincike ba ne to sannan kuma wani kokari kuka yi kusa shi ya bi iyayen nasa wannan kuskure ne ba daidai ba abin da yi ba daidai ba ne kuma sabon Allah ne kuma ba zai gama lafiya ba gaskiya an dai ba bin iyayensa sannan kuma zama da yake a gidan uwar gidansa suna hira yana tauye hakkin matansa baya dawa shi wannan sabon Allah ne kuma Allah ya umarni a yi adalci tsakanin mata a yi adalci tsakanin mata wannan karkata ce ne gaba ɗaya zuwa ga uwar gidansa Allah ce fala ta milu kullal maili fa tazaru hakal mu'allaqa da haka mai gidanku yana kan kuskure yana kuma kan laifi abu hanyar da ta dace a shari'a a yi masa nasiha ya fahimta ya gane idan bai gane ya gyara ba kuma shi yau da gobe ma rayuwa za ta ya gane maganar ta rena shi ya sai mata mota ta wulla masa makulli duk bai shafe ko ba ruwanku yawa ke mata ba ruwanki dan kishi yake ta rena miji ba ruwanki tunda ke dai baki rena shi ba ai shikenan yawa wannan shi da ita can kuma ita ma da Allahnta za ta je ta gamu da Allah da renin da take wa mijinta wallahu alam Kula saka da alkhairi wannan take tambaya wai akan juya takalmi ya kalli sama wai an ce babu kyau idan ba a kifa shi ba shine take tambaya rashin ladabi ne kuma kazanta ce kuma bai kamata ba takalmi da yake taka najasa da kazanta ka bar shi yana kallon sama ai akwai kyama akwai kuma cutar da mai gani da haka bai kamata a yi ba wallahi alam Allah saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin yin DNA test a musulunci shin ya dace musulmi ya kai yaransa a yi musu wannan gwajin na DNA kenan. DNA test shine gwajin da ƙwayoyin halitta a tabbatar mutum ‘ya'yansa ne na gaskiya ko ba nasa ba ne.
Idan akwai shakka, idan akwai shakka wani abu ya ginda na shakka cewa ‘ya'yan nan ba nasa ba ne, ya halatta je ai babu wani dalilin da zai haramta tun da akwai shakka. Akwai a zamanin annabi ma akwai wani abu makamancin DNA ɗin ai, shine masu ilimin kiyafa. annabi wata rana ya ba da labari akan wani daga cikin sabai da yake domin ilimi ya ga wasu mutane da uba ne da ɗa suke kwanci a lullube sai ya ga ƙafafuwansu sai ya ce dole waɗannan ƙafafuwan guda biyu daga ɗaya daga cikin ɗaya ya fito bai fasan suwaye ba ya gan su kawai a kwance ya ce duk yadda aka yi waɗannan ɗaya ya fito daga cikin ɗaya kuma sai aka samu ɗani da uba kafafuwansu kawai ya gani diddigen kafafuwansu ko tafin kafafuwansu ya gani to kaga ashe akwai wannan ilimin makamancinsa akwai shi a cikin sabai masu shi yanzu kuma kwamfuta ta zo tana da shi duk da dai ita ba ta da hankali amma dai tana ba da labarin da mai hankali zai ɗauka ya aiki da shi a to ba haka bane kana da tana da memory a yau a'a ba haka bane computer ai ba ta da hankali amma kuma ita take sarrafa wasu hankali a yau da hankalinka da tunaninka za ka je ka zauna to ta gaya maka abin da yake damun ka kuma ka yadda eh haka zamani ya zo bayan da zamu ce ko mu yadda mu karba da haka DNA test test ba laifi bane musamman idan akwai tuhuma kuma amma a samu na'urori waɗanda suke ingantattu za a amfani da su don kada a sabbaba rikici a kore ɗan da ba na wani ba wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa iyayenta ba sa so ta auri mai mata ta ce musamman ma mahaifiyarta ita kuma duk samarin da suke zuwa wajenta masu mata ne so bi kenan ana haƙura saboda maman ta nuna ba ta so to ta ce akwai yanzu wanda suke son juna kuma da aure yake son ta matansa biyu amma maman ta ƙi amincewa kusan shekara biyu kenan wai ta ce abin da ya sa dalilinta shine wai bata san halin matansa ba ko suna bin bokaye ko dai to kuma ta ce wai zai tsufa da wuri ta ce kuma ita yarinya take cewa shekara ta shekara shi hamsin da ɗaya ita kuma ashirin da bakwai kaga bambancin nasu ma ba wani da yawa ba shine ta ce don Allah malami ya kamata ta da yawa mana wani in shekara talatin da dan shekara hamsin ashirin da bakwai shi kuma hamsin da wani abu akwai bambanci mana malam yanzu mutum da shekara hamsin da wani abu ji a da shi da budurwa tana ta ɗan kora fa ashirin da bakwai fa
to amma dai budurwa ce eh budurwa ce
to abu na farko dai shine babu wani dalilin da ya hana mace ta aure mai mata in dai a shari'a ne ta musulunci ki gaya wa iyayenki cikin girmamawa babu wani uzuri babu wani dalili da ya hana mace ta auri mai mata idan aka juya aka juyo aka leƙa aka leƙo aka duba aka dubo aka karanta aka karanto wani lokacin ma wanda ke aure mai matan shi kuma ke alheri akan auren saurayi wani lokaci na ce ba kullum ba fa kuma kun ji na gaya muku sai an juya an juyo an duba an dubo an leƙa an leƙo ba laifi ba ne a shari'a mace ta aure mai mata ra'ayin yarinya ne ita ga dama mai mata take so ta aura idan ta ce ba za ta aure mai mata ba sai saurayi shi za ta aura to babu damuwa za ta iya auren saurayi bayan shekara ɗaya biyu kuma ya ƙara mata kishiya shi kenan ai ko ba ka bane tunda ai ba rubutawa a goshinsu aka yi aka ce mai mata ɗaya bane ne da ka iyaye nasiha ta gare ku ku daina matsa yayanku ku daina takura yayanku ku daina ɗora wa yayanku ra'ayin riƙau cewa kada su auri mutum tsinde mai mata ne kar ku yi haka ku nemi alheri ku yi bincike wanda aka tabbatar yana da matsala a gidansa baya iya tsare gidansa ko baya da hali da zai riƙe mata biyu ko kuma bai da adalci ko kuma matarsa tana da fitina ko kuma gidansa ba a zaman lafiya ko kuma kaza irin waɗannan uzurori da yana da yana da kuna da hujja ku hana ƴar ku ta aure duk mutum mai irin wannan sifa din wannan kuna da hujja amma haka kawai wannan ba daidai bane ba dan yana da shekaru zaɓinta ne idan ƴar ku ta yarda za ta aure mai shekaru ba laifi idan ta auri sa'anta wannan ba laifi kafa akwai ta shekaru daidai in har an samu saurayi wannan ya yi nurin ala nur kuma in ya cika sharuɗa wannan nurin ala nur amma dan mace ta auri sa'an babanta ba laifi ba ne sa'an kakanta ma ba laifi ba ne magana zai tsufa rayuka duk a hannun Allah suke a hannun Allah suke wataƙila ta riga shi mutuwa wataƙila ya riga ta kawai dai akwai abin da za a lura da shi shine mun sha faɗa a karatu yarinya ƙarama wani lokacin ana kuskure a je a haɗa ta da mai shekaru saboda ba zai iya biya mata buƙatar ta auratayya ba wannan kuma abin duba ne gaskiya idan babanki ko iyayenki wannan suka duba to suna da hujja kuma gaskiya a yanzu mai shekara hamsin da wani abu in ba cikakkiyar lafiya ne da shi ba ba lallai ya iya yi da yarinya budurwa ba saboda ciwuka sun yawa hawan jini ciwon suga ciwon zuciya ciwon koda ciwon larurori dai ga nan dai kullun shan magani da kwayoyi magana ta gaskiya mai wannan shekarun a hada shi da yarinya karama in dai ba yana da lafiya ne cikakkiyar lafiya ba to akwai cutarwa ga ita yarinyar saboda haka ni shawara ta ka lura da amsar da na bayar kowane bangare yana da hujja ita tana da dalili tana da hujja ta auri wanda take so tunda mai matan take so ita ta yarinyar sannan kuma iyayensu kuma suna da hujja kar su bar yarsu ta fada cikin wahala da gajiyawa saboda magana ta gaskiya wasu mazajen saboda shekarun nasu ba sa fa iya kulawa da matan ba za ka taba hada yarinya karama sabon aure da mutumin da ya ɗauki shekaru ya fara gajiyawa ya tsuguna ba za su yi daidai ba to amma akwai wanda Allah ya ba su lafiya kuma ya ba su dama eh to wannan dai ina ba da shawarar a kidan tattaunawa da iyayenki a mai dalilan su da hujjar su su ma su baki dama ki faɗi uzurorin ki da dalilan ki in dai babu wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a a ba ta dama ta yi auren ta ba laifi bane dan kin aure shi ba laifi ba ne wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta baya son tashi sallah asuba sai yake karfe tara ko goma yana bacci sai ya tashi zai yi sallah ta ce amma ranar da zai je bal tun asuba yake tashi ya yi sallah shi ya tafi bal ɗinsa. Shi ne ta ce don Allah malin ya ba ta shawara ya za ta.
Kashi aiki ya same ki shawarar kenan ki je ki ta nasiha ki je ki ta kira mutumin da baya tashi asuba amma sai tashi dan bal. wannan ba karamar asara ba ce taɓewa ce amma a mai uzuri wataƙila baya zuwa makaranta a mai uzuri wataƙila bai san muhimmancin sallar asuba ɗin ba ne a jam'i a ki ci gaba da yi mai nasiha ku ci gaba da zaman aurenki tare da shi ki ci gaba da kula da yayanki amma ki kyamaci wannan ɗabi'ar da yake ta kin tashi asuba sai ki rinka tashin sa in asuban ta ki tashe shi ya tashi ya sallah kuma a rinka tunatar da shi wannan kuskuren da yake wallahu alam
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa yarinya ce suke soyayya da ita har sadaki ma an yanke musu amma suna ta samun matsala saboda tana tara samari amma ba ta bari ba a ƙarshe dai har wani wai ya yi zina da ita kuma ta tabbatar hakan ya faru amma ta ce ta tuba ba za ta sake ba shi kuma yana son ta duk da dai ya ce ba a iya bata ko kwabo
kai kaji matsalar to amma samarin zamanin marowatan mutane ne amma yan- yana so ya ji fatawa kawai idan Allah ya halatta ya aure ta duk da dai yana kallonta da wannan abin duk da dai ta tuba to ai kaga daga tambayar sa ma ya nuna ma ina ya karkata yana tun ɗazu kusanta.
cewa yake ta cewa ta tuba ta tuba Eh, ka lura eh.
ta tuba a cikin tambayar nan ya kai wajen guda uku ko hudu ba to ya bayyana tunda yarinya ta tuba ko qur'ani ma cewa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima sai wanda ya tuba ya imani ya aikata aiki mai kyau to tunda ta tuba shikenan muna fatan ta yi tuba taubatan nasuha ba za ta da koma kan laifin ba ka je ka aure ta tunda ta tuba kuma ka ce kana santa sai ne matsalar kamar wace ne kai baka ba da kuɗi ka ce baka ba ta ko asi ko kwamfuta nan kuma za ka samu matsala daga cikin dalilin da yasa matan ku suke raina ku ko yan matan ku suke raina ku ba ku musu abin alheri ai duk wanda zai rinka yawan matarsa ruwa ko yarinyarsa ruwa baya ba ta dan abin kashewa za ta raina shi za ta dauka cewa matsolan mutum ne kuma ko annabi cewa hadisi ta hadu ta habu ku ba da kyauta sai a samu soyayya tsakanin juna da haka aurenta halal ne ka aure ta ta je ta istibra'i ta tuba tuban gaskiya wataƙila in ka aure ta ta yi ta yi jihadi abu na biyu kuma a, wani kuma zai ce bai zai aura ba saboda ta yi ha'inci ana tare da ita ta je ta yi zina duk da Allahu alam da tubanta wani kuma zai ce shi tuban ne bai tabbatar yaya ta tuba tuban gaskiya ne ko ba tuban gaskiya ba Mm.
to in wani kuma ya ce shi ba zai aure ta ba haka shi ma bai laifi ba gaskiya yana kyamar ya je ya auri wacce ta taba zina wani zai iya cewa ka to amma kai tunda kana son kayar ka ai kofa ta bude ka je ka ta fama Allah ya ba da nasara wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa eh, tana da zafin kishi amma bai taɓa sa ta ta kauce hanya ba amma ta taɓa ji wa kanta ciwo sakamakon kishin Mm.
shine take roƙon malam ya bata shawara da kuma addu'a da yadda za ta bi ta rage wannan kishin nata so da tana ji wai a ranta duran da mijinta ya ƙara aure za ta iya za ta iya rasa rayuwarta Mm.
ta ce kuma mijin yana amfani da wannan lalurar tata idan suka samu saɓani kawai sai ya kira wata budurwa a gabanta a waya shi shine take take cewa malam da Allah ya bata shawara to Allah ya yi mata shawara ta farko ki sani ƙara aure Allah ne ya ce a ƙara aure fanki kuma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ku aura da abin da ya muku daɗi na mata biyu ko uku ko hudu duk lokacin da kishin ya buge ki ya an gizo ki sai ki ce to ai Allah mahalicci na shi ya ce ya ƙara mata ku daina faɗa da abin da Allah ya ce ai ku daina kulla kishi akan abin da ya fi ƙarfin ku. Abu na biyu, ki sani ba ki da ‘yanci a shari'a da za ki hana mijinki ya ƙara aure. Abu na uku, ki sani wai ƙarin aure ba shi ke nuna cewa mijinki baya so ba ko kuma zai miki zalunci ba. Ai ki yanzu bai ma ƙara auren ba ballanta ki testin ɗin su ki ga azzalumi ne ko ba azzalumi ba. Haka kina da aiki, ki maza ki duba kewaita karatun Qur'ani ki rinka sauraron wa'azi kishiya dai kam tun da kika kuskure kika auri wannan mutumin to sai abin da Allah ya yi ki je ki ta addu'a kuma Allah ya sa kada ya nuna miki kishiya a rayuwarki wataƙila Allah ya ɗauki ranki kafin a miki kishiya eh in Allah ya ga dama zai yi miki haka amma baki da dalili baki da hujja ajiya har da cewa wai zaki mutu sai ka ce gidanki ke da aka ɗauko ki aka auro ki za ki mutu ba na so na na faɗi wani abu amma dai kar ki mutu ki haƙuri ya kamata ki mutu ba yanzu mutum zai je ya tare faɗan da ya fi ƙarfinsa yanzu daidai ne mace wai ta ce wai wai wai tana jin in an mata kishiya za ta mutu to in kika faɗi kika mutu kamar ya asara ne ke ne za ki tafi wajen Allah ba da dalili ba in kika bari kika kashe kanki wallahi wallahi akan wani abun wuta za ki shiga duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne kin ga wanda ki tsaya ki ki sha wahalar duniya ki je Allah ya baki aljanna akan ki je ki gaggawa ki kashe kanki shi ko mai gidan naki ki gaya masa mun ce ya haƙuri da Allah tunda zaki mutu kai ya ƙara miki aure ya haƙuri ku daina irin wannan tunanin ba tunani ne na mata masu zuwa makaranta masu ilimi masu sauraron wa'azi ba Allah duk faɗan da na san ya fi ƙarfi na malam sai in sallama in haƙura ya fi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafi alheri a cikin wannan al'umma aksaruha nisa'an wanda ya fi yawan mata wanda suka fi yawan mata annabi ya kwadaitar a yi aure ƙur'ani ya kwadaitar a yi aure ya yaba aure amma ku ba kwaso a yi aure kuma yanzu duk wannan magana fa da take faɗa a kanta ne idan yanzu yarta ce budurwa ta samu wani attajiri za a kai ta a matsayin ta biyu ko ta uku har da buɗa za ta shiga gidan kishin mata fa a karan kansu ne amma in yarsu ce za a kai gidan wata ba su damu ba wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa mai shin ya halatta ya karbi kuɗi daga hannun abokinsa su kasuwanci amma kuɗin da abokin nasa ya samu wanda zai bashi wai yarance su ne ta hanyar banki kuma da ruwa a cikin kuɗin
to ainihin rancen a bankin ba laifi ba ne ba amma ba da kuɗin ruwan shine laifi ka gane? yanzu kuɗi bashi da mutum ya karba iya tsurar uwar kuɗin da ya juya ba na ruwan ba shine shi halal ne ya mu'amala da kuɗin to amma shi mai gidan nasa ya ɗauki kuɗin ruwan ya bayar lokacin da ya ɗauki kuɗin ruwan ya bayar to wannan shine ya aikata haramun da haka ba da kuɗin ruwan da zai shi ne laifin shi mai gidan tunda ai ya ɗauki miliyan hamsin misali yanzu wannan miliyan hamsin ɗin ai janun miliyan hamsin ce sai dai kuma yana fara ba da kuɗin ruwan to ya zama mai ya zama yi mu'amala da riba ai shi aboki ne ma da aboki to aboki zai ba wa ɗayan su shi kasuwanci to abokin sai ya ce ai ni kuɗin da na samu misali abokina wanda na nemo da ruwa a ciki na bashi ne a to bashi na da gane ruwa.
a a bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba ka bar masa kuɗin sa ka bar masa kuɗin sa ko musamman ma ba a fara kasuwancin ba ka bar masa kuɗin sa kada ka shiga mu'amala ta haram akwai haɗari mu'amala da kuɗin ruwa akwai haɗari Allah kare mu wallahi wallahi Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa akwai yarinyar da yake nema da aure sun yi shirin biki ana tunanin za a saka rana sai da aka faɗa wa mahaifinta sai ya ce "A- ana so a sa rana sai ce shi fa ba zai ba da yarsa ba wai saboda mutumin ba aikin gwamnati yake ba dan kasuwa ne Ha.
ya ce kuma yana da rufin asiri shi mai tambaya kenan ya ce ya yi komai na lefe da komai duk ya gama kuma ya ce yanzu da shi da yarinyar da mahaifiyarta wallahi duk sun rasa yadda za su yi saboda kowa ya goyi baya amma baban ne kawai ya nuna baya so kuma irin mutanen nan ne wanda ba sa jin magana kowa a family sai abin da suka ga dama suke yi Mm.
shine ce don Allah malam ya ba su shawara ya za su yi.
To, in dai abin da kuka faɗa haka ne wannan dattijo yana kan kuskure ba kuma daidai ba. Wani tambayar ma idan an yi ta abin sai baka mamaki yanzu a ƙasan nan akwai wanda zai ce yarsa ɗan kasuwa yana neman yarsa ya ce shi ba zai ba da ɗan kasuwa ba sai ɗan ritaya zai ba.
dan albashi shi ne ɗan Eh, ritaya ai duka dai.
a kai da kanka haka faɗa abin ya yi yawa albashi ai- albashi ya ɗan ritaya ne ai.
Wallahi.
abin kamar lissafin bai zo daidai ba gaskiya ko ko dai ya fi son ɗan kasuwa ne baya son ɗan albashi Mm-mm. ai shi dan kasuwa ne wanda ya rubuto tambayar kuma shi ne yake son to Allah sauki a fahimtar da mai gidan gaskiya ɗan kasuwa su ne suke da kuɗi a hannun ɗan albashi kan ɗan jiran tsammani ɗan Allahu alamu Yawa, ba- babu dalili kuma a shari'a da za a hana auren nan yawwa a shari'a dai ba laifi ba ne idan an yi auren a je a samu yayansa in shi ma bai yadda ba a samu yayansa ya ba da auren daga baya a ba shi haƙuri ko a samu ƙaninsa ko a samu mahaifiyarsa a ce lalle a gaya masa ya bari a yi wannan auren Allah ya miki arziki ga romu romu na yazo ana nema a kai shi wajen ɗan salari kuma ke da ka samu ɗan kasuwa da kullum zai zo yana irga kuɗi ta zo sai wanda a wata ne zai zo na irga kuɗi ai ba a hadawa ma ai tab ina Allah ya rufa asiri har yanzu yan albashin ma neman suke su rinka yin harkar kasuwa Allah dai ganar da mu Allah ya ganar da shi ki dage sosai sai kin auri wannan dan kasuwa insha Allah har haɗo masa da mutane su fa- su su yi masa nasiha su gaya mai gaskiya wallahi wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai ya ji me me akdari ya ce idan mutum ya yi wankan janaba sai ya bar lam'a to daga baya zai wanke lam'ar sannan ya rama sallolin da da suka gabata kafin ya tuna to shine yake cewa wanda ya bar alwalama wanda ya bar lam'a wajen alwala bai tuna ba har sai da ya yi sallar idan ya tuna zai zai rama sallan ne bayan ya idar ko kuma ya zai yi shi ne ke tambaya sai an wanke gurin lam alma wanda ya bar lam'a kamar yadda malaman fiƙin suka yi bayani akwai saɓanin malamai da yawa lam'ar girmanta a gaba guda ne kamar hannu guda ya tsallake ko kwaɗan ɗigo ya bari da sauransu sannan da gangan ya banta ko mantawa yi abin da suke cewa dai duk wanda ya bar lam'a a, kamar ya bar gaba guda ya manta ta kenan idan ya tuna zai zo ya yi wanke ta kuma da duk abin da ya biyo bayanta kamar yaya ya yi kuskuren baki ya shaƙa ruwa ya face ya wanke hannunsa duka biyu sai ya manta shafar kai sai ya tuno to idan ya zo zai yi shafan kai kuma ya shafa hadda abin da ya biyo baya sai je ya saka- ya saki sallah dama in mutum ya bar lamba a gabar alwala to zai je ya saki sallah ai alwalar ce bata cika ba kamar ya yi sallah ne alwalar ba ta cika ba akwai maganganun malamai dai da yawa kan matsalar amma dai shi wannan tambayar sa wai zai sake sallar ne ko ku sai ya ji ya wanko lambar sai ya ji ya wanke lambar sai ya zo ya sake karɓa masa sallah ya sake sallah wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai menene hukuncin wanda zai tashi sallah asuba amma ya ki tashin na kusa da shi kuma duk sanda ka tashe shi ba zai tashi ba shi kuma ba zai yi sallan nan ba sai rana ta fito
to asalin dai tashin mutum shi wanda za a tasa shi ne yake cewa a tashe shi wanda za a tasa musamman baligi ne shi ne zai ce a tashe shi an fahimta Mm.
yawwa a tashe shi wannan shi ya fi kuma ya kamata idan za ka je ka yi aikin alheri ka tuna ɗan uwanka shi ma a tashe shi muna da hadisi sahihi da manzo Allah yake kwadaitarwa a tashi masu bacci a je sallah hadisin da manzo Allah yake faɗa da Ramadan man yuqizu sawahib hadhihi al-ujurat waye zai ta da matan nan na wannan dakura kan ga nafila ne ma ba farilla ba Mm.
amma annabi yana bi yana tashin su ku tashi ku yi nafila ku tashi ku yi sallah to wannan tana kuma sallar farilla min babi aula a cikin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kiran sallah ma tashi mai bacci ne ai daga bacci inda shari'a ta shar'anta a kira sallah to dole in yaji karan zai tashi to shi ma ba dal- ba wato dalili ne da yake nuna cewa a iya tashin mai sallah wanda zai sallah idan bai tashi ba to sai kuma aka ce wannan baya tashin mutane saboda wanda an tashe shi ma baya tashi to tunda an tashi shi baya tashi an gwada shi mai amfanin ka bata lokaci kana tashin sa sai ka rabu da shi shi ya shi ya ga yayan kawwa kansa tikiti na shakiyanci je ga ya game da Allah cikin fushin Allah idan aka rabu da shi aka kyale shi da an tashi shi baya tashi ba a yi laifi ba amma idan an tashi shi yana tashi a kwadaita masa wannan alherin kar a bari shi din ya danne shi yana shi aikata aikin alheri wallahu alam na Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa dan Allah mallam a ja hankalin mutane akan cin hakkin wani yace shi mai sana'ar hannu ne mutum zai kira shi aiki sai ya siyo duk kayan aikin komai mutum zai siyo kayan aiki ko nawa ne kuɗin amma kuma idan ya gama aiki sai sallama ya gagara sai a ki sallama shi kuma wasu suna da halin to shine wannan dabi'a ce gaskiya daga cikin ɗabi'un wasu daga cikin mutane suna da mumatala mumatala shine ka rike kuɗin wani ka ƙi ka bashi matsalul gani zulmun haka annabi ya ce taurin bashi na mawadaci zalunci ne haka wannan aikin na zalunci ne a zuwa aiki ana bin ka bashi kana da hali ka ka biya zalunci ne ba daidai ba ne kuma cuta ce amma dai masu aikin hannu masu karamar sana'a ku ta haƙuri da mutane dabarar da zaka yi irin wannan ka ce a alhaji bana aiki sai an zuba kuɗi kenan kurin ka kafa doka a shagonka ka kawo ɗinki an yi an gwada komai zan tafi sai an gama zuwan karba zuba kuɗi tukunna wasu suna karɓan deposit a ba da rabi to wannan shine maganin mutane da haka nan gaba duk wanda ya zo zai baka aiki to ya biya ka kuɗinka ko kuma za ka ɗauki alkawari in baka ɗinka ba za ka biya kuɗi za ka biya yadi to wannan shine wallahu alam na
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ko take cewa idan mutum ya zo sallan magariba liman ya raka'a ta ƙarshe idan ya sallame ya ya zai ya cika sauran rako'in
kullum mun sha faɗa a karatu duk wanda ya zo sallah ta kubuce masa to zai mayar da sallar da ya samu da liman ɗinsa ita ce farkon sallarsa sallar da ya samu da liman shine farkon sallarsa da haka yanzu wanda ya samu magarba guda ɗaya abinda zai yi idan ya taso sai ya ƙaro ɗaya bayan liman ya salama ya ƙaro ɗaya fatiha da sura sai ya zama tayya sai ya tashi ya karo ɗaya fatiha kaɗai kuma a ɓoye shi ne wa fata kun fa'atimmu ba wai ramuwa ake ba cika ta sallah ake kuma duk sallolin su ma dai haka ne cikatawa ake ba rama ake ba akwai bambanci tsakanin ramawa da kuma cikatawa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ce take da maraya bai shin za ta yi amfani da kuɗinsa sa da ake bashi da ake bashi ta ciyar da iyayenta da sauran yan uwanta duk da ba sa taimaka mata da komai bai halatta ba iya abin da aka bayar mutum dama idan yana rike da dukiyar maraya ya dauki iya daidai gwargwadon yar wahalarsa ya ajiye maraya sauran kudinsa yawwa dan abin da aka yi na hidima na kasuwanci an juya mai an samu riba kai ma din da yake kana kula da kudin kana juyawa mutum zai iya daukan wani abu amma har ki diba kina ciyar da iyayenki da yan uwanki da kuɗin maraya wannan haramun kike kuma sai kin biya bai halatta ba haramun ne wallahi wala na'am Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin mijin da ya saki matarsa saki biyu ya kuma ya je gun abokansa yana yadawa yana cewa wai ya kama matarsa da kaninsa da kaninsa suna lalata alhalin ƙarya yake yi sai kuma sai bayan an kwana biyu ya ce ya mai da ita shin ya halatta ta dawo ko kuma kada ta dawo
don halaccin ta dawo ya halatta ta dawo a shari'a amma dawon kuma tana da ganin dama in ta ga dama kar ta dawo saboda ya mata kazafi tun da ta tabbata ƙarya yake to amma a nan idan za ta dawo ta dawo da sharaɗi sai ya je ya ƙaryata kansa sai ya je inda ya mata sharrin nan ya je ya faɗa cewa wannan magana da ya faɗa ƙarya yake ba daidai faɗa ba kar ta dawo da wannan yana da wannan ƙudurin kuma ya yaɗa wannan magana kar ta dawo haka dole sai ya ƙaryata kansa saboda in ta dawo ma kenan ta dawo a matsayin mazinaciya kuma alhali ita ta san ƙarya yake yi kuma wannan zaman nasu ma ba lallai ya daɗi ba saboda mutumin da zai je maka ƙazafi irin wannan ya ce ka yi zina bayan lokaci kuma ya dawo da kai to kenan ya yadda kai mazinaci ne zai ci gaba da zama da kai ki koma amma da sharadi sai ya nemi afuwa kuma ya faɗa cewa wannan maganar da ya yi ba haka ba ne kuskure ya yi ƙoƙari ya yi ya gaya miki kuma ya je ya faɗa mutanen da ya je ya faɗa wallahu ta'ala alam in kuma kin ga dama za ki koma ba da wani sharaɗi ba za ki iya koma a shari'a ba laifi ba ne na'am
Mai tambaya ta gaba take cewa wai ya halatta idan an yi addu'a bayan sallah a shafa hannuwa a fuska kamar yadda idan za a kwanta bacci ake yi?
hadisin da ya zo ya ce idan an yi addu'a a shafa a fuska hadisi na za'if za'ifin ma mai raunin da ba zai iya tashi ba haka malamai suka faɗa a sinadinsa akwai wanda in yana cikin hadisin ba zai iya tashi ba don haka bai halatta ba idan mutum ya addu'a ya shafa fuskarsa sai dan iya addu'a kawai ya sauke hannunsa da haka bai halatta ba Allah ganar da mu na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne ba shi da aiki sai aibanta matar shi komai kankantar laifin da ta yi sai ya dinga tsine mata ko ya mata Allah ya isa shine kace dan Allah malam ya bata shawara gaskiya wannan miji yana da matsala ba karamar matsala ba miji mai tsine wa matarsa miji mai zagin matarsa a zaunar da shi a gaya masa kuskuren abin da yake yi kuma a gaya masa haɗarin abin da yake yi sannan kuma a ja kunnensa a kan ya yadda wannan abin da yake saban Allah ne kuskure ne idan ya daina a ci gaba da zama da shi idan ku bai daina ba za ki ta zama ne da wanda yake tsine miki albarka ban da mamiji da gajeren tunani ba ma uwar ƴaƴanka ka ce Allah tsine mata albarka to ya za ta yi ta haifa ma ƴaƴa masu albarka kun wannan ɗabi'a da mazaje suke na zagin matansu da cin mutuncin mata da wulakanta mata wallahi ba daidai bane kuskure ne kuna zubar da kiman ku kuna zubar da mutuncin ku duk mijin da zai zo yana zagin mata sau tara za ta rama ko da zama wata ta ce an zage ta ta rama to kaga ba daidai bane ba cewa muke ta rama din ba amma dai ba daidai bane kuma wannan haramun ne da kuma kazafi da kuma mummunan addu'a da abokin zama wanda ba daidai bane na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da yara mata guda uku Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa amma ta kasa samun mijin wai da zai aure ta ya zauna da ita da yaranta to shine kawai ta ce ta haƙura da yin auren har sai yaranta sun girma shine take tambaya idan hakan da ta yi ba laifi ko akwai kuskure sannan ta ce wani irin addu'o'i uwa ya kamata ta dinga yi wa yaranta don samun shari'a da kariya
to don halacci ya halatta ki zauna ki ce ba za ki aure ba sai kin aurar da 'ya'yanki tunda shari'a ba ta ce dole iya lokaci kaza sai kin yi aure ba amma tunda akwai larura na 'yan matan ki ya'ya kina so ki sallame su tukunna in kin yi haka ba ki saba wa Allah ba sai dai kawai wataƙila 'yan matsalolin da za su iya gindayawa wannan kuma sai ki shirya musu amma ba laifi ba ne don don kin jira kin sallami 'ya'yanki su fara yin auren kafin keki wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan suke take cewa wai tana ko suke cewa dai suna son a yi bayani akan masluki wanda ya samu raka'a ɗaya ko wani abu dai in abli ya kama shi ko ba'adi tare da liman an ce ba zai yi ba da dai sauransu dai suke ta kawowa shi ne suke tambaya ya ya kamata a yi.
Idan mutum yana sallah da liman in kabli ko baɗi ta kama shi liman ya ɗauke masa haka malaman fikin suka faɗa kuma aka yake a shari'a a cikin rafkan wadda ya yi lokaci yana bin liman. Amma idan mamu ya yi rafkanuwa a lokacin da ya yi sallama da liman ya tashi yana ciko sallah ne, to shi wannan liman bai ɗauke masa ba. gane wannan karatun laifin da ka yi shi ma fa ba kowanne ne liman ba dan liman ba ya dauke yake dauke ba ya dauke rukuni ba mutum a ce ya ya zo ya ya ya ya ya ya bar rukuni sai ce liman ya dauke masa ba yi ya bar sujada liman ya dauke ba ya yi bai isa ba liman bai isa daukar rukuni ba amma ta dai a yan sunnoni da za a bari to rafkanuwar da ka yi ta kana bin liman kuna tare liman ya ɗauke maka amma rafkanuwar da da ka yi ta baka bin liman ka yi sallama ka miƙe a rako inda zaka cika cika je ka rafkanuwa kai dai zaka ci jirarka kuma liman bai ɗauke maka ba amma kuma kai rafkanuwar da liman yayi baka bin sa sallah ce mai raka'a hudu liman ya rafkanuwa a raka'a biyun farko kai kuma ka zo ka same shi a raka'a biyun ƙarshe to kuma abin da ya shafe shi ya shafe ka tunda kai ma idan ka je ka taro wani rikicin kuna tare zai ɗauke maka to a nan shi ma dole ka bi shi a yanda ka same shi ko da ya rabkan wannan bakwa tare wallahu alam
Allah saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah a dinga yi wa maza wa'azi akan su daina tozarta matansu tace mijinta babu wani ma'amala aure ya san bai da lafiya kuma ya ajiye mata biyu wanda ba iya sauke hakkinsu na aure kuma duk lokacin da matan da matan suka nemi saki sai ya ki ga shi bai da daɗin zama ta ce kuma ana gudun sharrin shaidan don Allah a musu nasiha wai to wallahi wannan yana daga cikin matsalolin da kullum muna ta faɗa a karatu muna maimaita ba za mu daina faɗa ba shine duk wanda yake mu'amala da ma'aurata maza ko mata zai gane irin da ake zaluntar mata mutum ya zama bai da lafiya ya ajiye gandan gandan mata a gida kuma bai da lafiya kuma wataƙila rashin lafiyar tasa ta gama kashe shi ma ba zai miƙe ba wataƙila rashin lafiyar tasa ma ba ta magani ba ce irin wannan sai ba wa matan dama wanda za ta iya zama da ni ta zauna wanda ba za ta iya ba a sallame ta a mata isani a rakata amma zalunci ne namiji ya zauna da mace baya sauke mata nauyinta na shari'a na auratayya ana ta zama hakan shiru-shiru har abada suna jiran ka mutu su ci gado wannan ba daidai ba ne duk wanda ya kamu da wata larurar da baya iya biya wa matarsa bukata kuma ya ga cewa yana cutar da ita ita ma ta nuna yana cutar da ita ya sallame ta kawai ta je ta sabon aure shi kuma ya je aure wacce za ta iya rike shi a haka amma wallahi wannan akwai hadari kwarai da gaske kuma wannan matar abin da ta faɗa gaskiya ne malam da yawa fa yana faruwa da yawa fa wasu matan fa matan fa ba su da maza a suna ne suke da maza amma wallahi haka suke yawo sai dai a lahira Allah ya sauke na Allah saka da alkhairi wannan take cewa tana bara addu'a wata baiwa Allah ce kusa da su shekaranta wai sun kai kusan 45 amma ba taɓa yin aure ba kuma ga ta kamila Fred wanda ya fito neman aurenta abin baya yiwa tana cikin damuwa sosai da Allah ya taimaka.
Allah ya yi mata ta yawaita karanta suratul baqara a matsayin wuridi sannan ta rinka karanta suratu as-sajda da suratu tabara za ta kwanta a bacci don kuma ta yawaita sadaka an ta samu dama amma akwai shaidanu a cikin Allah kore su wallahu alam Allah ya bata mafita Allah ya taimaka na'am mai tambaya ta gaba take cewa mijinta yana zuwa jigawa daga kano to amma sai ya ƙi zuwa inda take har tsawon shekara biyu idan an yi magana sai ya ce zai zo har ta gaji dai ta je inda yake ya ba ta takarda dai ta ce ya ba ta takarda ya sake ta ta gama idda wata biyar kenan ta ce kuma suna da yara shida har yanzu bai zo ya ga yaran ba shine take cewa ya hukuncin wannan abin da yake yi sannan take cewa dan Allah a taya ta da addu'a Allah ya zaba mata miji na gari yanzu haka an fara magana ana son ta da aure wai amma bai tsoro take kar ta ƙara haduwa da irin mijin da ya mata wannan zalunci addu'a insha Allah Allah zai yayi mata addu'a insha Allah Allah zai yayi mata kuma Allah bai zai bata ta fada hannun mutumin banza ba muna kuma taya ta da addu'a Allah ba ta mafita Allah sa ta yi idda lafiya ta kuma samu wani miji wanda yake yafi nata na daɗin na'am
wannan take cewa wai shin yar ahli sunna za ta iya auren dan bid'a babu matsala
ahli sunna za ta iya auren dan bid'a da sharaɗin in ta aure shi za ta iya gyara shi da kan sunna haka ta yi jihadi duk wacce ta san ahli sunna ce kuma dan bid'a ya zo neman ta to sai ta tabbatar tana da ƙarfin da za ta iya jawo shi ya dawo kan sunna to wannan ana ba da goyon baya ta aure shi ta aure shi ta aure shi saboda ta yi jihadi ta taimaka masa ahli sunna ba za ta yi aure dan bid'a ba dan bid'a da zai iya janta kan bid'a ta halakar da ita dan bid'a da zai iya janta ya halakar da ita kar ta aure shi kar ta aure shi ahli sunna mace za ta iya auren ɗan bid'a bid'ar da tasa mai sauƙi ce ba mukaffira ba bata kai shi ya kafirta ba sannan kuma ba da'i ba ne ba mai kira ne zuwa ga bid'ar ba sannan kuma ba yi da ƙarfin da bai da ikon da zai iya tilasta mata ya canja mata hanyar da ta sunna ya je can ya tafi da asa sai ta zama aurensu a irin wannan yanayi in ta san tana da ƙarfin da ba zai iya raba ta da sunnarta ba da aƙidarta ba sannan kuma bid'ar tasa ba ta kai shi ga kafirci ba za ta iya aurensa ta ci gaba da yi masa addu'a Allah madaukin sarki ya sa ya gane amma dai kyanta wacce ta fahimci sunna ta auri wanda ya fahimci sunna amma idan ba a samu ba sai ku aure su ku ta musu jihadi ka san wani abu injiniya yanzu yawanci mata in mata fa'alu sunna ne yawanci wannan abin da zai burge ka kenan shi yasa da wahala ka ga wai ahlu sunna ya tashi yana neman mace wayar sa wai wadda ta gane sunna Allah ya musu wannan ni'imar gaskiya yawancin su sun gane sunna yawanci Allah ce muke su. Na'am.
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa babansa babansu ya mutu ya bar musu makaranta makaranta a hannunsa take yace mahaifiyarsa ma dai ta rasu sai matar babansa da kannan da kannansa to in dai yace in dai babu kuɗi a gida sai ta yi masa waya sai ya bayar to wani lokacin ma in akwai abu sai ta ce babu Ita wa.
ita matar baban nasu kenan Na'am.
sannan idan ya ba da kuɗin kawai sai ta kashe ta ita ya amfanin gidan da su. To yanzu ta ya ce yana so ya sai musu kayan sallah da da azumi haka da kanshi. To amma idan ya faɗa mata za ta ce ya bata ya bata kuɗin kuma ba lallai ne ta siya ba. Shine ya ce ba laifi idan ya siya musu ba tare da ya ce a cikin kuɗin makarantar ya siya ba.
Ya saya musu.
Ya siya wa ƙannansa kaya.
Eh, So da in, in ita aka ba wa kuɗin za ta ci.
za ta cinye.
Mm, Ya halatta ba wai ya laifi.
ce da kuɗinsa ne wai ya ce kuɗinsa ne Eh, ba ba laifi, ba laifi. Saboda ita ma ya kubutar da ita daga barnar da za ta aikata ta shiga wuta ai. Ba laifi wallahu alam.
mai tambaya ta gaba take cewa sun yi aure da mijinta a matsayin bazawara ta ce amma ba kamar tsohon mijinta ba ta ce wai baya gamsar da ita baya saka mata fuska ga faɗa ga hantara ko hira ba sa yi to shine take cewa yanzu hankalinta ya koma eh, kan tsohon mijinta tana yawan tunanin rayuwar da suka yi a baya har ta kai tana so ma ya sake ta ta koma waccan wancan mijin mijin nata na da Tuni yanzu me zan yi?
ce mai Me da me Allah ake ake so na yi a nan?
wai abin da take babu kyau da ke so ta sani Ita ma ta san ba kyau mana. Ba kyau. To amma kuma yanayi ne yasa ta yi. Rashin kyautatawan mijin Mm, bai kamata ba ta yi amma kuma rashin kyautata mijin yasa take tunanin wancan kuma ta yi kokari kar ta yadda ta yi mu'amala da wancan mijin ko ta hanyar yi masa waya ko na makamanci wannan ta ci gaba da matsantawa shi wannan mijin nata ya ci gaba da kyautata mata saboda ya daina barin hankalinta yana kaduwa yana koma kan tsohon mijinta wannan matar malam in ba sa'a kai ba in dai ba rike ta aka yi aka ci sa'a ba to ka bata lokaci ka ji ta koma gidan tsohon miji Allah kiyaye amin amin Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai idan mutum yana alwala ya zo kafa wai idan ya zo kafa zai wanke wai ya dinga karanta wai kulhu wallahu da wasu addu'o'in wai Allah zai kare shi daga sharrin mahasada ko asiri aka mu- mutum wai ba zai kama shi ba shine take tambaya wai haka ne ba haka bane ba ta yi abin da sunna ta ce kawai ta yi alwalarta in ta gama ta daga kanta sama ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan ita ce addu'ar da aka ce ai amma duk wannan abin da ta faɗa ba addini bane ba daidai bane kuskure ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ya sake ta eh, saki biyu tana da cikin wata biyu ya sake ta kai tana da cikin wata biyu ta ce yana yin sakin wai sai ya ce ya mai da ita ta yi kamar wata ɗaya a gidan baya kula ta da ta gaji sai ta tafi gidansu wai bayan ta haihu kuma ya ya ƙara kawo mata takarda shine take tambaya yaya ta saku mana to ai ya ce ya mai da ita rashin alakar da ita bai nuna cewa bata koma ba ai ya riga ya faɗa a bakinsa idan miji ya buɗe da bakinsa ya ce matarsa ya dawo da aurensa to ta dawo ko ya sadu da ita ko bai sadu da shi watakila ko bai da lafiya ne watakila kuma bata je ta yi godiya ba bayan an dawo da ita zai iya yawa ko ba haka bane ba watakila watakila da uzurori dai da larurori da yawa da haka a shari'a wannan mata dai matarsa ce tunda ya buɗe baki ya ce ya dawo da ita to tunda matarsa ce kuma ta koma ta tafi gida ta dada mai laifi sai ya ƙara mata wani sakin shikenan ta saku ta saku wallahi alam
wannan take cewa mijinta wai ɗan siyasa ne lokacin zaɓe bai ya zo an kawo kuɗi haka a buhu wanda za a raba a rumfuna wai sai ta faɗa masa ta ce tana da buƙatar kuɗi sai ce mata ta ɗauka wai ai ai kuɗin gwamnati ne ai da ta faɗa ba sai ta zaru wai ba su fi dubu saba'in da uku ba ta sai waya sauran kuɗin kuma ta yi kasuwanci da su to abin yana damunta kuma wayar ma daga baya an ɗauke ta kuma yanzu ba ta da kuɗin da za ta biya ta zauce ke don Allah ya tana su wani ga kuma imani ya zo mata ko Eh, kudin nan da ta ci halal ne ba sata ta yi ba kudin da ta ci halal ne ai shi wanda aka ba wa rabon kudin shi ya ba ta izini ta ɗebi kudi kuma bai mata iyaka ba kuma dama an ba shi ne ya raba mutane to ita ma kuma tana cikin mutanen ai da aka babu wani haramci a ciki wallahu alam Allah saka ta da kwantar da hankalinta kawai ta je ta ci gaba da mu'amalarta na'am wannan take cewa menene hukuncin zubar da karamin ciki rayuwa ce ta sa ta ta zubar suna fuskanta yanayin rashin abinci da sauran abubuwan amfani bai halatta ba haramun ne zubar da ciki haramun ne inda ba da uzuri karbabbe a shari'a ba ko likitoci suka ba da cewa akwai wani ciwo ko wata larura ko rayuwarta za ta iya salwanta sai a zubar da ciki amma haka kawai saboda jin tsoron talauci wannan haramun ne wala taqtulu auladakum min imlaq kar ku kashe 'ya'yanku saboda talauci wata ar wala taqtulu auladakum khashiyata imlaq kar ku kashe ‘ya'yanku saboda kuna jin tsoron talauci same ku, da haka haramun ne, haramun ne Allah kiyaye mu nam.
wannan take cewa idan mutum yana zaune da mutum zuciya ɗaya mutum yana son wani tsakanin shi da Allah amma sai ya gane wannan ɗaya mutumin wanda yake so ɗin ba son shi yake ba hasali ma idan wani abu ya same shi na farin ciki yana yi masa hasada shine take cewa akwai laifi idan ka rabu da shi ka daina ka To.
daina masa magana wai A shari'ar musulunci ba a cewa a rabu da mutum gaba ɗaya sai dai a ce mu'amala za ka iya yanke mu'amala da mutum ta haɗuwa da haɗuwa kawai tsakaninka da shi assalamu alaikum assalamu alaikum ku yi sallama wannan babu laifi za ku iya yin sallama assalamu alaikum amma sauran harkoki ya nasa kai nasa shikenan wallahu alam Allah saka da alkhairi wannan take cewa eh, ta samu aikin tsaro za su shiga training kuma suna tsammanin azumi zai same su a wajen training din shine take cewa wai ya halatta ta ajiye azumi idan ta ga ba za ta iya wannan training din ba malamai sun ba da fatawa wanda yake aikin soja ko na makamanci wani ko na sama ko na ƙasa ko na aikin tsaro kuma tsarin ba zai iya barin sa yayi azumi ba aya eh na tsarin ba zai iya barin sa yayi azumi ba zai galabaita ya halatta ya ajiye azumi bayan an gama sai ya rama azumin sa kuma daidai zai rama ba kafara zai ba tunda uzuri ne wanda yake yana da ƙarfi kwarai da gaske wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa ita ma da abokiyar zamanta wai duk ranar girkinta ba za ta basu su si ko bacci ba za su fito wai si ta har da 'ya'yanta manya si ta wai si ta bal da buga muciya da taɓarya da su wuƙaƙe kwana akan ranar girkin yar wasu da gwangwanaye da waye duk aitai aitai a tsakar gidan abin da yana damun su ita da mijin wai sai in an mata magana ma dai ba za ta daina ba shine wai sai suke guduwa ita da mijin su tafi wani waje to shine a su take tambaya wai da Allah suna da laifi ba su da laifi ita kan ba mai gida ne ya dauke ta ba ko ingila ma za su tafi su je su yi su dawo ai ba laifi amma wannan mai gidan lusari ne iya lusari ka zo da matarka ta sunna wata mata ta hana ka kai bacci kuma ka kasa yi mata magana ka kasa yi mata faɗa wai sai dai ka ɗauki matar taka ku tafi wani guri ku je ku kwana washe gari ku dawo wannan wani irin rauni mai gida ne shi sa na sha faɗa mata idan za su yi aure za su auri mai mata su rinka bincika shin yana da ƙarfin da zai iya rike mata biyu sannan yana ya fi ƙarfin gidansa idan an yi ba daidai ba zai iya faɗa irin waɗannan mazaje masu rauni zama da su akwai damuwa a ce ƙwarai da gaske ba ki da wani laifi ko ɗaya mai gidanki ne dai gashi gashi nan sai abin da Allah ya Allah shirya kawai
wannan yake cewa don Allah a taya su da addu'a ƙasarsu ta kamar da Allah malin sassa addu'a mutanen kamar muna muku addu'a Allah ba ku mafita Allah ya ba mutanen Najeriya ba mu nufa da dukkan mafita dukkan mu gaba ɗaya Allah ba mu mafita duk abin da ake jin tsoro a wannan ƙasa ta kamaru Allah iya yi ta ƙasar kamaru ƙasar mu ce gaba ɗaya uwanmu ne kuma suna da haƙƙi makotaka ta haɗa mu kasuwanci ya haɗa mu addini ya haɗa mu auratayya ta haɗa mu kamaru da najeriya kamar jiki ne da jiki na so duk abin da ya samu kamaru kamar ya same mu ne a najeriya mu ne musu addu'a allah ba su mafita duk wani abu na tashi hankali allah kiyaye allah raba ku da sharrin makiya allah raba ku da sharrin abokanan gaba azzalumai da suke zalunta ku kuma allah ya kawar muku su allah ya muku maganin su duk wanda yake zaluntar ku Allah Ubangiji ya taimake ku a kansa, Allah kuma ya zaunar da ku lafiya, Allah ya tsare jinin mutane, Allah ya kare dukiyoyin mutane da arzikinsu gaba ɗaya, wallahu alam.
Allah ya saka da ake wani yake cewa yana da mata amma matar wai ya ce ba ta da ƙarfin sha'awa shi kuma yana da ƙarfin sha'awa to dai ya ta haƙuri to wai sai yake amfani da hannun shi yana biya wa kansa buƙata saboda ita ba ta iya jurewa shine yake tambaya to amma yanzu ya samu damar da zai ƙara aure to amma kuma wai ta daga mai hankali lallai ba zai ƙara auren nan ba.
Hai bata isa ba ai.
Shi ne yake so ya ji dan Allah ya yi laifi ko kuma ya ce dai a yi mata wa'azi.
A ya yi laifi mana yin amfani da hannunsa ya yi laifi. Wato su maza abin da ba sa ganewa shi ko ba dole ba ne in mace za ta yi da'a ta yi da'a a zauna da ita ba za ta yi da'a ba ka sallame ta ka kawo wadda za ta yi da'a. Ba wani dogon turanci. Ya za ka bari matarka ta sa kana sabon Allah. A kan me kuma me amfanin auren? ita ta biya maka bukata ta shari'a ba ta biya ba sannan kuma ba ni sunan shi ta zo ta zo ta sa ka ka zo ka zo kana saban Allah kuma za ka ƙara aure ta hana ka ai ba ta isa ba amfani da hannunka da kai wannan laifi ne kuskure ne ka daina yi sannan aurenka kuma ka je ka yi in za ta je sama ta dawo ƙasa ka je ka yi aurenka kar ka sake ta ka riƙe ta watakila ta yi hankali in ka ƙara auren zaga ta yi hankali ta dawo tana biyan bukata wallahu alam
mai tambaya ta ƙarshe take cewa tana zaune da kishiyarta amma ta shiga tsakaninsa tsakaninta da mijinta saboda kisa da waye dai har ya zo dai mijin baya kula ta shekara biyar baya shigowa ɗakinta ta ce har depression ya kama ta dai ta je ta yi jinya tsawon shekara biyu a gida so shi ne take cewa malam ya bata shawara
to yanzu suna tare ne ko auren ya mutu a suna tare wai ta roƙi Allah ma dai har shi ma dai mijin ya gane ya rabi da waccan matar so take cewa wai to tana tunanin addu'ar da ta yi mata ne ta kama ta shine take tambaya wai za ta iya dawowa ta roƙi Allah Allah ya da mata da aikinta an kori ma dai kishiyar daga wajen aiki so da addu'a da ta mata so da cutar da ita da ta danga yi ita ma ta ce ta addu'a to tana tunanin Allah ya karba addu'a ta to ai aka kore ta daga aiki to ai malam duk wanda izalince ka ka roƙi Allah a kansa sai Allah ya yi masa hukunci ko baka da wani laifi kai akai duk wanda ya zalunce ka kai addu'a Allah ya je hukunta shi akan addu'ar ka baka da komai baki da komai baki da laifin komai yawwa in dai akan wannan gabar dai wannan gabar dai ba ta da wani laifi to dai gabar fa me ta ce shi ne dama gabar abin da eh babu wani ta je ce ta addu'an ta Allah ya zama da ita lafiya da mai gidanta ta karba an kore an kore wacin daga aiki to wai shi take tambaya yanzu an kore ta daga aiki ko an kore ta daga aure A'a daga aiki, daga aiki.
Eh, to auren kuma suna tare da mijin?
Eh, suna To ya ta yi ta san ai ba ta da garantin cewa addu'ar